والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا
mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa a cikin wannan shiri namu shirin rayuwa a barkoyi shirin da yake zuwa maka kai tsaye daga nan gidan rediyon dala akan mita 88.5 zangon fm kuma shiri ne da yake kawo mai sauraro tarihin rayuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa domin mu samu abin koyi daga cikin rayuwar tasu kuma idan mai sauraro na biye da mu tsohon lokutan da muka ɗauka za mu buɗe layukan wayanmu domin a sadu da malam kai tsaye bisa karatun da ya gabata a daidai wannan lokaci muna tare da shek dr abdullah usman gadon kaya wanda kuma shine wanda muke gabatar da wannan shiri tare da shi malam a madadin masu sauraro da hukumar wannan gidan rediyo mune maka sallama malam salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu
to malam ban sani ba kafin mu bude layukan wayan namu ban sani ba ko akwai dan wani bayani da za a dan yi na dan mintuna kaɗan alabashi sai mu bude layukan wayan namu to kafin nan na ganin maladam abin da ya fi kamata a jefa mutane lambobin wayan don su zama kan shiri ko ba ka ai da yake mala yawanci kusan ko da wanda lokaci lambobin dai wanda muke amfani din su ne to amma kamar yadda malam ya faɗa duba da yau irin sakonni da ake samu na mata da suke turo da sakonni kusan kowane lokaci za mu ba su layi guda ɗaya wanda za su yi amfani da shi domin su shigo su ma wannan shirin maza kuma za a ba su layuka guda biyu na Allah da fatan za mu haƙuri kowanne mu yi amfani da layukan da aka faɗa mata za su iya kiran mu akan sifili takwas sifili tara ɗaya biyu takwas takwas takwas takwas biyar sifili takwas sifili tara ɗaya biyu takwas takwas takwas takwas biyar wannan layi ne na mata da Allah da fatan za a kiyaye kada wani ya biyo layin nasu maza kuma za su kira mu a kai sifili takwas ɗaya ɗaya shida biyar biyu takwas takwas takwas biyar sifili takwas ɗaya ɗaya shida biyar biyu takwas takwas takwas biyar akwai kuma sifili takwas ɗaya biyar sifili biyu biyar biyu takwas takwas biyar sifili takwas ɗaya biyar sifili biyu biyar biyu takwas takwas biyar wannan su ne layukan da za a kira mu domin saduwa da mu kai tsaye a cikin shirin akwai kuma wanda za a iya turo mana da rubutaccen sako ga waɗanda ba za su samu damar kira ba akwai sifili takwas ɗaya ɗaya shida ɗaya bakwai bakwai takwas takwas biyar sifili takwas ɗaya ɗaya shida ɗaya bakwai bakwai takwas takwas biyar wannan su ne layukan da za a za a iya kira domin saduwa da mu kai tsaye a cikin wannan shiri a daidai wannan lokaci na malam To jama'a bismillah ar-rahman ar-rahim wa bihi nasta'in wa la udwana illa ala zalimin. Salatullahi wa salamuhu ala khairi khalqillahi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'an bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan fili mai albarka da muke tattaunawa duk ƙarshen mako akan abubuwa masu amfani da musulmi ya kamata ya koyi da shi har ma da ba musulmi ba don ya amfana rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa muku daga wannan gidan rediyo mai albarka na dala fm freedom muna fatan allah ya ba mu ikon amfanuwa da abin da muka ji da kuma wanda za mu ji kamar yadda dan uwa adam ya faɗa yau za mu buɗe layukan mu ko da ke kullum ma layukan a buɗe suke muna dai karɓar rubutaccen sako ne amma yau za mu ba da dama ga 'yan uwa masu saurare wanda suke tare da mu abokanan tafiya a cikin wannan shiri don mu ji wato ko su ƙarin bayani ko tambayoyi da 'yan uwa za su iya bugowa ko fatan alkhairi dai da aka saba ana yi don su ma mutane a ba su dama su dan ce wani abu to amma a takaicen takaicewa ina so in daɗa jaddada mana manufar shi wannan shiri me yasa ake yinsa kuma menene ribarsa da moriyar da dan adam zai ci kamar yadda aka faɗa sunan shirin rayuwa a barkoyi dan adam rayuwarsa tana yin kyau ne idan ya yi koyi da magabatansa magabata na kwarai waɗanda suka aikata alkhairi suka samu alheri a rayuwarsu kuma insha Allah alahira ma za su samu alkhairi a matsayinmu na musulmi waɗanda muka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mu da wata rayuwa mai kyau da ya zama wajibi mu koyi da ita sama da rayuwar da alkur'ani ya ce mu rayu a kanta da kuma rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farin jaka da aikakke daga Allah to shi yasa ma wannan gidan rediyo mai albarka ya ga cewa yana da kyau a zakulo wa al'umma rayuwar annabi dinnan ya take dan su gani su yi koyi da shi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama shine babban komanda babban jagora da ya kamata a yi koyi da rayuwarsa shi sa muka ɗauki watanni muna magana akan rayuwar annabi sallallahu alaihi sallama da duk abin da ya shafe shi daidai dai gwargwado da lokaci zai iya barin mu da shi cikin taimakon Allah muka kai gaci muka tsallaka bayan shi kuma muka shiga gidansa muka karanto matan annabi gabaki ɗayansu da matansa da bayansa da wanda ya aura ya tare da su da wanda bai tare da su ba muka ta tattaunawa da lokaci watanni mai tsawo shi ma da taimakon Allah duk wannan yana nan a recording ce an haddace shi kuma yan uwa masu saurari suna tare da mu har ma dai da ƙarshe muka zo muka tattauna akan matsalolin aure da matsalolin ƙare-ƙaren aure da irin mai hikimomin da suka sa annabi ya auri mace sama da ɗaya da kuma tattaunawa dangane da koyi da annabi akan karin aure da matsalolin masu kara aure da matsalolin marasa kara aure haka dai wani abin yayi wa iyayenmu mata daɗi wani abin kuma bai musu daɗi ba su ma mazan wani abin ya musu daɗi wasu kuma bai musu daɗi ba so babban manufar da yan uwana shine wato mu ga suwa ya kamata mu koyi da su so abin da nake so in ce a takaicen takaicewa yan uwana shine ashe koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne zai ba mu kyakkyawan dace da kuma kyakkyawan tsira kuma ba mu da wani abun koyi sama da annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira Qur'ani yace hakika kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ga wanda yake fata da tsammani ya gamu da Allah lami lafiya da kuma ranar ƙarshe ashe musulmi na kwarai ba shi da wanda ya kamata ya sa shi a gaba ya yi koyi da tarihinsa ya koyi da ɗabi'arsa ya koyi da mu'amalarsa ya yi aure ya ya kwanta bacci ya ya tashi ya yake shan ruwa ya yake cin abinci ya yake tafiya ya yake kasuwanci ya yake mu'amala ya yake duk abin da yake na rayuwa ba wanda ya kamata mu koyi da shi irin annabi sallallahu alaihi wasallama don rayuwar mu ta yi koyi har waɗanda ba musulmi ba sun yarda cewa rayuwar manzan Allah ta yi sun ce ba a yi mutum wani mutum wanda yake da wato hikima da dabara da fasaha da basira wajen iya rayuwa da mutane irin annabi ba sallallahu alaihi wa sallama so shi yasa muka sanya shi ya zamanto shine dan ba digon farko za a fara bayani akan sa na biyun sa kuma matan shi sannan kuma sauran sabon annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama fatan mu shine ai koyi da abin da suka yi mu'amalolin su su ma sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin su na manya manyan almajiran annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba sahabbai kadai ba za mu zo insha Allah inda rai da nisan kwana duk wani babban mutum a duniya wanda yayi wani abu na ya kamata ai koyi da shi sahabi ne tabi'i ne tabi'i tabi'i ne wasu manyan malamai ne kai shirin namu har zai kai gama waɗanda ma ba musulmi ba dan ana samun waɗanda ba musulmi ba za ga sun yi rayuwa wato sun yi abubuwa na nagarta ta yadda suka taimaka wa al'umma ko ba ka ba suka agaza musu suka taimaka musu suka ba da rayuwarsu wajen hidima wa mutane so shi ma wannan shari'a bai hana dan mutum kun samu bambanci addini idan ya aikata wani abu mai kyau wai kai koyi da shi ba ba hana ba ina fatan muna fahimta so shirin yana da faɗi ne na wato iya tsawon rayuwa ne zaka iya cewa muna fatan Allah ba mu nisan kwana ya ba mu ikon kuma amfanuwa da ainihin wato abin da za mu ji na san malam adam watakila kai kanka ka dan tattauna da mutane haka da musamman dai dangane da abubuwan da aka gabatar wasu suna faɗin alheri wasu kuma dai irin kamar ma kamar dai mata sakonnin suke turuwa eh kamar dai mata na san an dan abin nan cewa ne mazan haka mala eh an dan wannan da sauransu so muna fatan Allah ya ba mu dacewa Allah ya abin nan bari kar mu cinye musu lokaci ba ga sai wayoyin kowane da abu.
suna ta shigowa ko Eh.
bari mu ji mai wannan kiran na farko salamu alaikum Na'am.
na'am da wa muke magana
Kuna magana da yake hafsa daga gar- Hassana daga Jarmanawa.
to hasana daga darmanawa hello
Bismillah muna jin ki malama.
ina Hassan.
jin ki
Malam muna jin daɗin shirin nan.
Na'am.
Allah ya saka da.
na'am Amin.
Tambaya ta shine malam ya hukuncin mace mai biya wa kanta bukata.
na'am To wannan tambaya ce mai kyau Hassana daga daga Darmanawa ko ba ka ba. To za ka iya karban wata wayar?
eh bari mu da Eh.
salamu alaikum hello
Hello, salamu alaikum.
wa alaika salam
Abubuwan lafiya.
lafiya kalau da wa muke magana Eh, Ina magana da Buhari Malam daga unguwa uku.
na'am to muna sauraron ka ga mala a daidai wannan lokaci Na yi wa Malam fatan alkhairi.
na'am Masha Allah alhamdulillah.
Allah ya mayar da shi gyara shi.
Mm.
Amin. Ya. Allah ya baka lada mun gode Salamu kwarai da alaikum.
gaske.
salamu alaikum Wa alaikum salam.
na'am da wa muke magana Ni ya wa Malam fatan alkhairi.
na'am Masha Allah.
shi ku ne da kwanci kara.
To masha Allah muna amsa.
Allah ya kuma ya gida lafiya.
Amin amin insha Allah. Amin madalla.
salamu alaikum hello salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaika salam da wa muke magana
Ina magana ne da Iliya Gadawa gidan wanzami.
na'am iliya
ni ina yin malam fatan alheri na'am
da kuma wannan abin da ake muna jin daɗi wallahi na'am
to ni fata na malam shine tambayar da nake yi shine a gaya malam da Allah akan mutane waɗanda suke biyan mutane zargi akan abin da mutum bai ji ba bai gani ba a dinga zargin sa da shi duk musulmi ba haka ya kamata ya dinga yi ba duk musulmi abin da ya kamata ya yi duk abin da ya same shi ya wallafa wa Allah shi ya ɗora masa na'am ba wani ba dogaro ga Allah shi ne mutum duk abin da ya zai ga ya cimma burin shi akai amma ba duk abin da ya ba ko a ke samu mutum ya dinga dora wani dan uwansa wannan ba haka mun duk abin da mutum ya sami tawakkali ake yi da Allah na'am to mun Gaskiya.
gode zai ga duk abin da ya samu din jaya kai to mun gode malam iliya kusan kaman ina so in ji malam suna dan tabo abubuwan da muka dan yi a baya Gaskiya ne, da gaskiya abubuwan ne.
da aka amfana a cikin shirin har yanzu kuma duk da dai wannan- Salamu alaikum.
wa alaikum salam Salamu alaikum. Ina wani?
ina gaji hello
Hello, ina ji wa za malam ina da wata magana.
na'am wace me sunan
Sunana Maryam.
to maryam muna jin ki
Eh, wallahi malam kaga. Ina da bukata.
hello
A'a.
hello muna jin ki
Ina da magana ne.
Ki magana, ana Muna jin ki.
muna jin ki ai Ki magana. Ma'ana mijinki baya biya miki bukatar ki ko? Na'am. Kina magana kan mijinki baya biya miki bukata. To shi kenan ba laifi malama Maryam mun ji karɓo wata wayar.
Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Walaikun salam Na muna da wa muke magana.
da Maryam daga Na'iba.
To Maryam daga Na'iba muna sauraron ki ga malam a daidai wannan lokaci.
Ana na ana na tambaya ina so a faɗa mun menene hukuncin sunan Rumaita.
Na'am. To ta katse layin na Na'am.
na tambaye Shi ta.
shi kenan tambayar ta fito ai.
Mm.
Na'am. sunan rumaisa na To malam ko za Ah, ba za a eh, ba da amsa to wannan to ba laifi a tambaya ta farko daga yar uwa hasana na, mm, Allah saka mata alkhairi tana magana ne dangane da hukuncin macen da take biyo akan ta bukata eh macen take biya wa kanta bukata wannan tambaya ce gaskiya mai kyau na, taba na san akwai abubuwan da muka tattauna wani abu makamancin wannan mm, cikin karatukan da suka gabata na, Ah, malam adam a hakikanin gaskiya mm, a a hakikanin gaskiya wannan iyayenmu mata da kake ganin su mm, wato gaskiya suna wa- cikin wata irin rayuwa rayuwar da ya kamata a tausaya musu rayuwa ta ta'asa rayuwa ta wahala kwarai da gaske wato abin da yake kafin na faɗi hukuncin ah, zan faɗi me sababi da yasa har ake samun mace tana zuwa ta biya wa kanta bukata na, su ne dalilai kamar haka me yiwa mace ta biya wa kanta bukata mace ta je ta yi abin da za ta ɗauke wa kanta sha'awa kamar ta yi alaƙar aure da namiji wannan matar kala biyu ko dai matar aure ko kuma matar da bata taɓa yin aure ba duka waɗannan ɓangarori guda biyu ana samun su a cikin wannan al'umma abin da ya jawo na farko shine mu fara magana dangane da wanda ya fi wato muni shine matar aure wallahi ana samun matan aure da zaka ga subhanallah suna amfani da wasu hanyoyi da za su yaye wa kansu bukatunsu ba don komai ba saboda muguwar mu'amala da suke samu daga mazajensu da yawa akwai mazajen da wato ba sa biya wa matansu bukatarsu saboda sababbai kamar haka na farko wani yana da lokacin da zai je ya lalata ne a waje ya je ya kare barnarsa da matar banza a waje matarsa kuma ta zama shirme ba ta da amfani baya sha'awarta bai da bukatarta malamai suna faɗa cewa duk mutumin da ya mayar da zina ita ce a bar yi a gare shi insha Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da zai je barna da matar da ya yi barna da ita a waje to idan ya zo gida zai tarar da matarsa ne yadda kaga kamar ta fito daga kabari sai a cire masa sha'awarta sai a cire masa ganin kyanta duk kwalisar da za ta yi masa duk abin da za ta yi masa wallahi ba zai ji daɗi ba wannan ɗaya daga cikin masifun zina kenan wannan uwa kwanan nan ke gaya min cewa sun yi tafiya irin masu tafiya yan kasuwa din na wasu indiya wasu je ingila wasu je ina ne kasashen turawa da kasashen larabawa nan ya ce saboda talauci da ya tinkari duniya yanzu za a ga malam mata larabawa malam suna tallata kansu suna ba da kansu a zina da su ka ga mace ta zo ta kawo kanta tun daga airport suke nema ballantan hotels idan ka je hotel abin bayi da daɗi kwarai da gaske abin ciwon ya isa yace abin tausayi shine za ga yan kasuwar mu malam abin tausayi ko waɗanda suke sa- tafiya tourism daga cikin mutanen mu kawai sai mutum ya je idan ya ga farar mace sai ya je ba da yan dalolinsa ya je ya tabarna da da da, da waɗannan mata mutum ya dawo gida ya saba alaka ta banza da, da farar mace a can wacce take da kaza take da kaza tana rayuwa cikin ni'ima mu kuma matan mu nan gashi nan dai rayuwa ne ta alallaba Allah ya rufe asiri Allah ya ƙara wadata Allah ba da dacewa idan ya zo sai ya ji gaba ɗaya matarsa ta fita a ransa to daga nan sai ya ga aure yana nema ya rabu saboda zai ga matarsa ba ta yi masa abin da wacce karuwar take masa to wannan yana faruwa yayin da mace take zaune tana cewar tana ganin mijinta ba ya biya mata bukata suna amfani da abubuwa da yawa akwai masu amfani da kendir suna sawa a gaban subhanallah a cikin wannan matan wannan al'umma mala akwai wanda za su je suna amfani da da yatsa su akwai waɗanda suke amfani abubuwa da yawa wasu abin malam ba za su faɗi ba malam adam ka san cewa a garin nan ka san cewa a garin nan akwai shagunan da ake sayar da zakari na namiji a uzubillah subhanallahi al'azim zakari al'auran namiji ake sayarwa kala kala ne akwai wanda ake sa masa wutar lantarki duk abin da namiji yake yi wa mace wani zakari na roba yana iya yi wa mace akwai wanda ake jona shi soket ɗinsa gindin a jikin gado yake akwai wanda yake manually ake amfani da shi saboda tsabar daurewa ƙarya gindi da saba wa Allah da saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abun bakin ciki za ga masu shagunan nan musulmi ne suke sayo wannan kayan wai a hakan wai fa wai cewa ake wai to da aje a yi zina ai gwanda aje a wannan so haramun ne wannan malamai sun faɗa haram ne haram ne haram ne kuma yana da illoli akwai wani rubutu da na taɓa karantawa wani masani yayi a kai dangane da shi namiji mai amfani da da gabansa ya biya bukata ko mace na farko dai yana hana haihuwa daga ƙarshen mut- a- a- a rayuwar mutum zai zamanto ya rayarsa maniyi ruwan maniyin da shine zai haɗu a samu haihuwa tsakanin mijin da matan sai ya kafe yana sababa ciwon kansa wa mahaifa yana sa ciwon gaba wa ɗa namiji sannan yana sababar da fitur gajiyawa da kasala ya zama namiji ko da ya daina wannan abun wato ba zai iya gamsar da matarsa gamsarwa ta- ta- da- da- da- da- da- da take da bukata ba saboda ya kashe kansa tun farko yana amfani da wasu abubuwa don ya biya wa kansa bukata to ana samun mata suna biya wa kansa bukata akwai dan uwa da ya taba kawo mun fata ku yi hakuri dan in gaya muku dan mu gane hadarin da wannan al'umma take ciki yanzu wannan yarinya da ta zo ta yi wannan fatawar ai ta san akwai abin da ke faruwa ne wallahi malam adam an kai ga yanzu malam mata ne suke bin matan banza suke bin gida gida suna sayarwa mata zakari wal iyazu billah wani dan uwa ya gaya mun a gidansa abin ya faru kaka dauka wata doguwar riwaya ne a gidansa ya ce lokacin da mazaje suka tafi kasuwa karfe irin goma sha ɗaya karfe sha biyu za ga duk gari dry ba kowa shiru ba ma'aikatan gwamnati suna aiki akwai matan banza da suke yawo za ga kamar suna sai da irin yan kayan blouse blouse ne sai a je gida kina lafiya lafiya kalau ya gajiya to abu- akwai abun fa akwai abun akwai abun in ta ce meye ban gane ba sai a fito mata da shi muna da shi kala kala malam abun ciwo mutumin ne yake gama abun ka zubar da ku- ku- hawaye yace wallahi malam akwai na bature akwai na bakin mutum akwai gajere akwai dogo akwai siriri akwai mai ƙarfi- a, wannan wannan kakkaura al'aura ake sayarwa a garin nan gida gida mata suke bi suna sayarwa malam ba dole bala'in da ya same mu ya rinka samun mu ba so wannan yana faruwa tabbas wannan abin da yar uwa ta tambaya yana faruwa so ya kamata ki ji tsoron Allah ki kiyaye kuma duk matan mu su su kiyaye wannan shari'a bata ba ku dama ku yi amfani da wannan abun ba duk wacce take da wannan idan mai aure ne ta yi kokari ta amfani da mijinta wacce ba ta da aure ta yi hakuri ta yi aure ku sauƙaƙa auren kuna tsananta wa al'umma idan za a yi aure a tsananta samari ga su a garin nan malam kamar ka zubar a titi kowa yana da bukatar aure amma wallahi kana shiga sai an kusa yanka ka saboda ka'idoji da dokoki na banza marasa amfani kawo kudin ya gwalgwal kawo kudin inna kawo kudin wacce ta gwarzo kawo kudin na gani ina so kawo kudin takalmi kawo atamfa biyu kawo gero kawo gishiri kawo cakular kawo kaza a yi ta tatse namiji shi yasa mazan yanzu suke jin tsoron su zai shiga wa- wannan neman auren duk wannan kawo kawo da ake ta karba kudin aure kudin wane ne duk ba shi da asali ba shi da dalili a shari'a so wannan yasa auren ya tsananta mutane ba sa yin auren aka samu tarin mata da yawa sai suke biya wa kansu bukatu tun da aure ya gagara wannan sababi ne sannan kuma fajircin maza din masu aure a ga mutum yana da aure amma matarsa ba matarsa ba ce ba matar waje ita ce matarsa yana da daduransa yana da karuwarsa yadda yake zuwa biya bukatunsa akwai waɗanda suke zuwa da aurensu da komai amma wallahi a ɗakinsu suna da yar bebi baturiya da suke kwanciya da ita suna biyan bukata da ita duk a ƙasar nan ko a garin nan ana aikata wannan abu wani bawan Allah ya shiga ɗakin wani yana masa gyaran gyaran wutar lantarki electrician ne mai gidan bai sani ba ya bar yar baturiyar baturiya fa ka duba don Allah mutane baturiya ta ya tsana katuwa da ita komai da komai subhanallah na abin sha'awa na mace tana da shi akwai wadda ruwa ne a cikinta akwai wadda hura mata iska ake yi wala kawai yana zuwa sai ya ga akan gadon mutumin nan sai ya ga farar mace da gashi baturiya sai ya dawo mai gyaran wuta ya ce subhanallah ya yi dogon tasbihi cewa alhaji an yi kuskure a gaya wa hajiya ta shiga daga ciki ya ce kai abin abin nan ya dai irin ko guiltness din nan kore kunya da hauka ya dai samu bargo ya ya- ya- ya- ya- ya- ya yafa mata ashe ba mutum bane malam ya tsana ce wannan al'umma fa tana aikata wannan fa yaya za mu yi Allah ya sauka mana da ruwan sama ya yi albarka yaya za mu yi mu je mu yi aikin albashi kuɗin ya albarka yaya za a yi mu zo mu haifi ya'ya mu samu garanti dangane da tarbiyyar su wannan mutum yana da ya'ya- yana da mata fa kuma yana da 'ya'ya mata so wannan sababbai ne kaɗan daga cikin sababban da suke jawo haka muna fatan Allah kiyaye wannan tambaya ta yar uwa kenan na farko sai shi kuma mai tambayar ta gaba iliya da gaba da da yake magana akan zargi Iliya Mm.
okay eh dan uwa Iliya tabbas a hakikan a hakikanin gaskiya um, yan uwana musulmi asalin musulmi yana da kyau ya kyautata wa dan uwansa zato wajibi ne ma ku yi wa yan uwanku zato na kwarai munana zato yana lalata alaka tsakanin yan uwa guda biyu duk abin da baka da tabbas baka da hakika a kansa to ka kaurace masa haka annabi ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka ka watsar da abin da yake kake shakka a kai ka koma abin da baka shakka kake da garanti so bai kamata mutum ya dauki wata magana yana liƙa dan uwansa alhali bai da hujja bai da dalili ba ya zamanto muna mutunta juna muna daraja juna kuma annabi yana faɗa a cikin hadisi sallallahu alaihi wa sallama a- a- a- a- a- cewa ka yi wa ɗan uwanka abin da kake so a yi maka ga aya ta alƙur'ani nan tana faɗa cewa ya yi lazina amanu shanibu kasiran min zann inna ba'd zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh Allah ya ce ya ku wanda ku imani ku ji tsoron zato ku nisanci zato da yawa yawan zato da ake laifi ne zunubi ne inji Allah tabaraka wa ta'ala so gaskiya wannan ba daidai bane kuskure ne muna fatan Allah ya kiyaye mu Na'am, sai ita kuma wannan maryam da take magana akan mijinta da baya iya gamsar da ita baya iya biya mata bukata.
to a kuma kuma wannan yana da alaka kamar da tambayar Wata ita daya ma- hasana ta farko Eh, na'am.
ana samun maza da ba sa iya biya wa mata yansu bukata jama'a yana daga cikin sharudan aure da malamai suka faɗa mutum idan zai aure ya zama yana da lafiyar da zai iya gamsar da matarsa a cikin shirin da muka yi na kusan ƙarshe eh mun yi magana akan wannan akwai mutanen da suna da ƙoƙarin ƙara aure amma ba su da lafiyar da za su iya gamsar da matan kuma sha'awar nan wato ita ce lafiyar mutum yanzu akwai matar tana da karfin sha'awa tana da bukatar mijinta so ka je ka auro ta kuma kai baka da sha'awa ko baka da lafiya ko kana da u- uzurori da larurori so za a cutar da ita in babu tsoron Allah sai ta tsallaka ta je ta aikata wani barna so anan shawara da zamu bata shine kuma aka ce wai idan bera yana sata da dawama yana da wari ka san matan nan namu sai dai haƙuri fa a yi haƙuri yanzu haka in ka bincika matsalar daga gare ta ne watakila bata iya wanka ba ba ta tsaftace jikinta abubuwan da mata suke wa maza na ɗaukan hankalinsu ana so mace ta tsaftace jiki ɗan turaren nan da ake ɗan shafawa da na ruwa da na mai da mai ɗan ƙyalli da wanda ake jinsa a sutura da wanda ake sa shi a baki har baki akwai abin da ake sawa a baka da wanda ake sawa a gashi mata masha Allah a yanzu a zamani akwai abubuwa da yawa da mace za ta yi wa mijinta dauki hankalinsa to gaskiya mutumin da yawa ya gari matarsa ba ta masa wannan sai ya ji ya hakura ba mamaki yar uwa ke ma kina da dan matsala a tattare da ke ke Maryam sai ki dan dage a dan ci gaba da gyaran jiki a yi masa duk abin da zai ba shi sha'awa kuma mu'amala tana da daɗi malam adam yanzu akwai matar da mijin zai zo ya tarar da ita yadda ka san daga wato daga kabari ta fito ta ɗanyi wanka da za ta tari mijinta ya zo ya gama tasa cikin ni'ima yadda yake ganin mata a bakin titi matar ba ta yi ba matar ba haushe ba fulatani malam sai dai hakuri an dai ana ta ɗiban su dai Allah rufe asiri kurum sai dai kaɗan daga cikin su sannan ga rashin wato human relation kyakkyawan mu'amala ya kamata mace idan mijinta ya zo ta karbe shi hannu biyu ta yi maza maza ta je ta karbi abin da ya zo da shi ko ba haka bane ba in ba yara a kusa ta rungume shi ta karbe shi ta yi masa fatan alkhairi sai ji daɗi yana Allah Allah ya dawo amma malam ka dawo gidanka na salama assalamu alaikum tana jin ka wallahi tana cikin ba za ta ansa ba salamu alaikum sai sai ka tana ce yara ku ce mai wa alaikum salam wannan mai shege sallama ya dawo ko mai gida ne fa ko kana ganin ta tana ma magana ta ki kula ka to wannan malami shi ma zai waiwaice ta je na wani sha'awar je biya mata bukata so gaskiya matan kuma kuna da yan laifuffukan ku Allah gyara muku su ma kuma mazan suna da nasu laifuffukan muna fatan ba barna yake ba so ki gyara naki sai kuma ki kokarin karkato da shi ki dawo da shi in kin tabbatar ba barna yake a waje ba in ko je yake yin barna to aiki ya same ki ki kokari ki gyara shi ta hanyar iyaye da yan uwa gaba daya Na'am, na ga akwai Maryam Na'ibawa ita ma ke ita ba fata alkhairi take ba.
A'a ita um, i- ina ganin kamar ba fata alkhairi ta yi ba ko to amma karɓi wata tambaya musamman.
Salamu alaikum.
Tana ta ita Maryam tana tambaya akan sunan Rumaisa.
Na'am.
To mu hello?
je-
Ma ina muku fatan Na'am, alkhairi.
me da wa muke magana?
Ana magana da maman ɗan uku daga ɗan rawa.
To maman ɗan uku kina Kaji- da kaji- tambaya.
kaji ko wani neman kaji wani ƙarin haɗe bayani?
mamar yan uku daga unguwa uku. Eh, Masha Allah alaiki.
Hello?
Ina muku fatan Allah ta ka da alkhairi.
Na'am, tsohon lokutan da aka ɗauka ana gabatar da tarihi akan matayen annabi. Hello? Hello? Salamu alaikum.
Me ya ɗauke ko?
Na'am. To malam sai ita wannan ɗin da take Yawa, magana kan me a Rumaisa.
Rumaisa.
Jama'a eh, eh, um, wannan yake yan uwa Maryam daga Na'ibawa. Rumaisa suna ne mai kyau sunan sahabiya ce. Uh, Ummu Sulaim kenan matar Abu Talhat al-Ansari Na'am.
wanda zamu zo kanta insha Allah nan gaba. Uh, sunanta Rumaisa.
Na'am. To ina bari fata sai ana ki da- sai fahimta ki- so suna ne mai kyau Na'am.
sunan sahabiya ce ya halatta ki sawa yarki ba laifi wannan yana da kyau na'am Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Malam barka da yamma.
Yau barka ka dai da wa muke magana.
Kana magana da Yusuf Abdullahi Janono.
Yusuf Abdullahi daga Shanono.
Malam ina ina son a yi wa mutane a yi wa mata faɗa saboda abin da suke aikatawa.
Kamar me?
Malam mata yawanci suna cewa wai da kinciyar gida ba da lawan.
Na'am.
to shi ke ci gaba ci gaba Da Allah.
gaskiya ne to
Malam da.
Na Na gode.
gode Ab- ah, Yusuf Abdullahi daga Shanono.
Na'am.
Salamu alaikum. Hello. Wa alaikum salam da muke magana.
Magana da Isa Muhammad Isa Kuda.
To Malam Muhammad Isiyaku daga garin Kura muna jin ka.
Yawa ina yi malam fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya mai da su gida lafiya.
Na'am.
Allah ya sannan saka kuma ina so a yi wa mutane nasiha kan abubuwan da yake faruwa na munafunce munafunce da kuma wannan tsarin na siyasa da a ja hankalin mutane.
Na'am to mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Amin wa alaiki salam da wa muke magana.
Ina magana da Amira.
Amina.
Amira.
To Amira Amira muna jin ki.
Ana bukatan alkhairi ni da Allah tambaya ta kan Allah ita ne.
Na'am.
Ina da saurayi malam. Ina batun da sosai. Amma idan ya zo Hmm.
haka baya tambaya kusa baya ma haka dai kan kusa. Ina son na kan kusa ko ta kan kusa da baya da basu da Baya zama baya baya zama Hello?
tambayar taki bata bayyana ba fa.
To wannan dai ba kina ji ki Amira kina ji na Hello Amira.
bai to faɗi tambayar taki yanzu ba a ji me kika faɗa me kika ce me me tambayar ki kin ce kina da saurayi yana son ki kina son sa me ya faru na'am ba a jin ki bata fito ba tambayar sosai
Salamu na'am alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam da wa muke magana.
Kana magana da awal min kai da unguwar kawo.
To awwalu daga unguwar ka muna jin ka.
Ina yin malam fatan alkhairi.
Na'am.
Yanzu da karfe su.
Hmm.
Me hukuncin matan da ke satin da mazaje, matan auren da ke satin da mazaje wasu da wasu.
Na'am.
na'am na'am ci gaba
To mun gode mala awwalu. Salamu alaikum. Hello? Wa alaikum salam da wa muke magana.
Ana magana ne daga jimurin daga shirka.
To Jibrin daga sheka.
Ina malam fatan alkhairi.
Na'am.
Tambaya ta shi ne Hmm. Muna jin ka.
Mahan Jibran yi magana ban sai ka ce wani wani his excellency yi magana dan uwa.
Hello? Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Na'am da wa muke magana.
Aisha ce daga Tsoro.
Aisha daga Zango. To Aisha muna jinki.
Ni Allah malam tambayar da nake da ita.
Mm.
Eh, Ni a cikin ina da miji amma kwata-kwata ko da na aure shi wallahi wani mutum ne su kira da sai ko ko ya ji.
Subhanallah.
Allah ya sauya. Shekarar ku nawa?
Shekarar mu ta takwas kenan da shi wallahi. Wallahi ma ya rike da nake da ita ma sai ni na sa ta a makaranta. Ko idan sa na Na'am Mm.
muna jinki.
kuma akan harkar abinci na wallahi sai sati biyu sati uku bai bani abinci ba sannan ina aiki da zai ƴaƴan hakika ba to da ma nan akwai wajen bara wajen bara muka haka da shi ba amma shekarar guda ba ta ta yin haka da shi na gaji na ga ƴaƴan uwan da duk baban sa yana da rai na ga mai na ga mai har na gaji Mm.
sai baban ba su yi rasu Na'am.
sai ce to tare muka yi muka yi haka da shi ko sai ya zo kuma da wani an canza mai aiki na aikin kwana shi ban sani ba ta yi na ya samu aiki zuwa gurin ta
To Allah ya sauya.
har Allah ya sa ya nuna Na'am.
suka ba shi ita Na'am.
To Allah sauke.
Allah ya Insha kiyaye.
Allah.
Aisha daga zango.
Na'am.
Na, to malam ban sani ba za mu amsa wa'in To bari- bari mu- ga masu saƙonni na Na su ma rubuce?
eh, da suka tuturo.
To a gurguje sakon um, Na- na- tambayar farko eh, na Yusuf ba? Yusuf daga daga Shanono.
Yusuf Shanono.
Abdullahi daga Shanono da yake magana akan mai kishiya.
kishiya wai mata yawa jama'a iyaye na mata wannan bulala akan ku take amma mun faɗa cikin darasin da ya gaba cikin karatun da yi da- da muka yi cewa akan matsalar kishi da mata suke da shi Na'am.
Ah, mata suna da wata ɗabi'a da suke cewa wai Da kishiya.
wai da kishiyar gida gwanda ta Gwanda ta waje waje.
to wannan ma- malam yusuf shanono wannan ma mai sauki da ita ce akwai wacce ta ce wa mijinta ha, subhanallah abin ba kyau da ya mata kishiya gwanda ya je samu uwarsa mahaifiyarsa Subhanallah.
kaga wannan magana ba ta yi ba da akwai wanda ce gwanda ya je ya samu karuwa da sauransu gaskiya macen da take da addini take da tarbiyya ta san ya kamata wallahi ba za ta faɗi wannan magana ba kuma wannan ba maguzancin da ya wuce wannan so gaskiya haramun ne faɗin wannan magana ba daidai ba ne kuma saba wa Allah ne yakar ubangiji ne don qur'ani yace fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' ku aura abin da muku daɗi na mata biyu qur'ani malam da biyu ya fara ma in zaka fara bugawa ka fara biyu ya halatta kuma biyu ba wai ma ka fara da ɗaya ba bayan nan Allah ce kai ta uku bayan nan Allah ce kana da bukata kai ta hudu Allah ya halatta to dan me wata mace za ta zo su ce wai wai da kishiyar gida wai gwanda ta waje kaga kenan da abu Allah gwanda a saba wa Allah kenan so wannan abun akwai hadari ba daidai bane kuskure ne ku sa matan ku a makaranta malam Yusuf aka sa su a makaranta su yi karatu yadda za a je a rinka tsoratar da su Allah ana nuna musu tsoron Allah ta kawo amma malam mata suna zaune a gida malam ba sa- ba su da ilimi ba sa zuwa makaranta ba su da wata islamiyya an yi zaman budurcin ba a je islamiyya ba an zo gida ana ta gasan haihuwar yaya haihuwa haihuwa gosulo wani na bugun wani shikenan kuma ba ilimi so mace idan ta tsaya ta yanki jiki ta tafka maka bakar magana wallahi ka shekara da shekaru baka manta wannan ba so wannan jahilci ne ba daidai bane Allah gyara mana gaba daya Na'am, sai shi kuma wannan awwalu daga kawo da yake magana matan aure da suke yin chatin da wasu mazajen.
eh gaskiya ne wannan kuma yana cikin matsalolin da ake fama da su na social networks dinnan da da aka kawo ga su ka iya cewa ni'ima ne min nahiya ma'ana ta wani bangaren kamar ni'ima ne wani bangaren kuma gaskiya bala'i ne Mhm.
ana samun matan aure wallahi malam su kisi bacci suna chatting da mazan mutane so ya kamata mata su sani wallahi haramun ne a gare su su yi alaka da wani namijin da ba nasu ba ba laifi fatawa mace za ta iya chatin ta tambayi malami fatawa wannan ba laifi bane dan neman ilimi ne na addini amma ki shiga kina maganganu na soyayya da maganganu na fitina da batsa da rashin mutunci da aika hotuna da wayewaye ga mutumin da ba auren ki sai ba baki ma san shi ba wannan ba daidai bane sunansa cin amana sunan cin amana kamar yadda yanzu matan mu fa waya fa waya ka idan an rena maka wayo a gidanka dan iya renin wayo iya yadda aka rena ma wayo iya yadda za a za a dila ka wallahi waya idan ka karɓa mace ta rena ma hankali sai ta zo ta zauna a wurin wai ta ji wai da wa kake magana yanzu matar da take wannan kuma za ta je tana chatting da wani a waje ko a zo kana kwance kana bacci baka tashi ba a bi wayarka duk abin inbox ɗinka sai an duba an gani da an ga wata lamba kayi mata wani sunan da bai fito fili ba sai a ce nata ne akwai mutumin da ya ce wallahi matarsa bi ta ta ta random sampling ta ta bi tana ɗaukar lambobi sai da ta je ta samo lambar wata yarinya da yake nema ta kira ta ta zage ta iya zagi ta zazzage ta zagin bai wata ce to ina gaya miki in jefo wa kanki bala'i saboda wannan mutumin da ke rayuwa da zaki aure shi da ni da shi duk a jike muke jangam da jangamau da kanjamau Kanjamau, yes.
Saboda tsabar Ka- sharri.
ka kashe auren Ka kashe kafin a yi auren so irin waɗannan mata da suke wannan kuma wai kaga wai suke waya suna wani chatin da wani Mm, gaskiya.
so wannan gaskiya rashin addini ne cin amana kuma ni yana ba da shawara ga mazaje wayoyin ma ni da ake wannan chatin chatin dan mutum ya ga akwai fitina bai bai gama gamsuwa da matarsa ba kurin ya nemo irin Nokia nan mai arha katuwa irin ta daɗin nan dubu ɗaya da ɗari biyar ya saya ya tura mata Allah kiyaye ba dai kawai a buga waya bane ta amsa kar ka yadda ka sai mata ma mai mai- mai mai waɗannan abubuwan ma dan kar ta zo ta ja maka fitina a gidanka Na'am.
Allah ya kiyaye mu Shi Allah ya tsare ita mu kuma mai wannan magana ta ƙarshe Aisha daga zango da take magana akan sutura da sauran wasu abubuwan da mijin nata baya mata.
kafin ita akwai dan uwa daga kura ah, Muhammad ah, Ishaka Muhammad Ishaq.
eh, da yake magana akan munafurce munafurce Na'am.
da yake damun mutane a wannan yanayi Na'am.
da kuma matsalolin siyasa Mm.
da, da mutane suke fuskanta to munafurci dai an riga an sani mun yi an magana yi akan magana.
munafurci da rabe-rabensa da haɗarinsa ko mu abin din siyasa kuma Mm.
mu abin da muke ba mutane shawara duk malamai haka suke faɗa Mm.
ku yi siyasa ta hankali kada ku yi siyasa ta rashin hankali Mm.
abin da nake nufi kar a sa ka je ka kashe dan uwanka Na'am.
kada a sa ka je ka kone garinka Mm.
kada a sa ka a siyasa ka je ka sari dan uwanka ko ka je ka kone gidan dan uwanka wannan ya zama jahiliyanci Mm.
america ingila ina ne duk suna yin wannan siyasar amma ba za ka ga suna kone kone ba yanzu wani ya yi tanadi da makami a bashi makami ya je ya sha kwaya ya je ya sari dan uwansa kawai saboda dan adawa ne so wannan shine muke so mu ja hankalin samari a daina amfani da ku ana muku wannan kuma kullum muna faɗa muna maimaita Mm.
samarinmu da ake ɗiba ana yawon siyasa da su ana ihu da su a gari Mm.
suna sara adda suna jan abin da su faffasa kawukan mutane su sassare mutane waɗannan mutanen ku lura duk wani ɗan siyasa ko tun daga gwamna ko shugaban ƙasa har zuwa ciyaman lokal gama har wani ɗan majalisa wallahi mala adam ba za ka ga 'ya'yansu a ciki ba Ba kanin su ba.
ba za ka kowa.
taba ganin dan Mm.
gwamna ya fito yana hawa kan windon mota yana cewa wallahi sai babana Mm.
ya fito da adda ya saro wani ya abu nan balasi ba ƴaƴansu ba sa nan ko dan shugaban kasa ko dan wani dan majalisa ko wani kaninsa na kusa da shi babu a'a ƴaƴan talakawa miskinai wanda ba sa makaranta ba su da aikin da za su yi ba su da kasuwar da za su je su ake amfani da su ana wannan ya- bai- yanzu bai kamata a ce lokaci yayi da za mu zo mu waye mu fahimta ba su misalin su waɗanda ake neman musu kujerar ƴaƴansu wasu na Amerika wani ɗansa yana Canada wani ɗansa yana Dubai wani ɗansa yana Saudiya suna can suna karatu suna ba su ilimi kai kuma an baka adda an baka baliyon an baka taba an baka wiwi an baka itace an koya maka hawa bishiya ka saro ka iya satan akwati ka iya faskare ka faɗar wani kaga wannan ba daidai bane so muna kira ga samari matasa don Allah a samu canji a samu wayewa a yi siyasa ta ilimi abin da ya zama larura dole sai an yi sai a gyara shi wasu 'yan siyasan su ji tsoron Allah su daina zuga mutane suna yin ta'addanci in ba haka ba ko dole da yasa aka yi ta'addanci to shi ma zai gani a ƙwaryarsa muna fatan Allah ya gyara mana Allah ya sa kuma zancen ya isa ya zuwa ga wanda ya kamata ya isa zuwa gare su din sai shi wannan wanda yake magana akan ita yar uwa da ta bugo daga zango ko Aisha Aisha daga Zango.
tana magana akan jama'a da Allah a tausaya wannan wata yau shekarar ta ya fi takwas da mai gidanta bai taɓa ɗinka mata tsumma ɗaya ba da in an faɗi wannan abun mutane suna mamaki wato akwai mazan da fa suka mai da mata yadda kaga bayi wallahi tallahi yadda kaga bayi haka suka mai da mata bayi a ce mutum wai yana zaune da mace malam shekara takwas bai taɓa mata ɗinki ba kuma abun mamaki ka duba wai suna da 'ya ita ta kai ta makaranta sannan ba abinci babu kaza babu kaza Kuma idan tayo ma ita ta yake ba ba.
To wannan yar uwa Allah mata albarka malam yanzu yanzu dinnan kafin na shiga program din nan fatawar karshe da aka zo aka yi ma wata yarinya ta zo sami matar aure ne daga nan cikin gari ta taho tana kuka ta zo same ni wallahi ta ce a taimaka mata don Allah a yi wa babanta magana ya taimaka ya sa baki mai gidanta fa ya bata da yunwa ɗazu din nan na gaya maka last fatawar da na da na karɓa kenan kafin na shigo gidan rediyon nan saboda da yawa yanzu maza malam suna tara mata su ajiye su ba sa ciyar da su ba dole bane malam mutumin da bai da hali fa sai yayi aure din Allah cewa wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allahu min fadlihi wanda ba su da halin rike mata Allah ya ce su yi hakuri kada su yi aure har sai in Allah ya wadatar da su so gaskiya wannan abin da ya miki mai gidan nan bai taimake ki ba kuma ya zalunce ki kuma ya shiga hakkin ki amma ba na baki shawara ki rabu da shi ki yi hakuri tunda Allah ya rufa miki asiri shekara takwas din nan kina yi wa kanki sutura shekarun nan kuma kina ciyar da kanki a ta masa addu'a Allah ya sa ya gane sannan a haɗa shi da iyaye a yi musu magana ya zamanto dai ya zo yana taimakon ki ko da wata matar ya je ya aura bai kamata a ce ke kuma kin zama ƙwallon mangwaro bayan an ci moriyar ki kuma an tanɗe ki za a zo a jefar da ke ba ki da amfani ba wannan ba daidai bane kuma ki haƙuri kar ki bar gidan dan in kin bar gidan ma yanzu tashi hankali kafin ki samu wanda zai aure ki kuma shi ma wato wani sabon kes ne kuma daban Allah kiyaye na'am mala adam
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Hello?
Hello, salamu alaikum.
Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam da wa muke magana.
Kuna magana da masoyin annabi.
To masoyin annabi.
sallallahu alaihi wasallam Ina malam barka da zuwa.
Na'am.
kuma da fatan Allah ya yi malam gida lafiya.
Amin.
Malam ni dai tambayar da nake so ne duk ina jin yanayin yadda kuke ta famar faɗakarwa da zan kunne akan neman mata da zinace-zinace. To malam kuma abin da yake faruwa ni gaskiya mata ta guda daya. Kuma ga shi sannan tana da juna biyu kuma zama to tana da yan larura larura malam. Kuma ya zama to ko da yaushe tana dan zubar da shi tun ba su yau ba gobe za ta yi kuma ga shi na biyu. Da kuma shi ne wasu zan shawara malam zai bani wajen yana kuma
To ya yi kyau. Na muje.
wannan shi ne abin da yake faruwa nake tambayar malam Allah ya mai da malam ya lafiya.
Amin masoyin annabin mun gode.
Salamu alaikum.
Salamu alaikum. alaikum salam.
Ba muke magana.
Ina malam fatan alkhairi.
Na'am.
Yin tambayar da zan yi malam shi ne ran Allah malam a sa malam a cikin addu'a.
Mm.
Mun nemi admission a makaranta muna final exam.
Na'am.
Tana magana da Khadija Nura.
To Khadija.
To ya yi kyau mun ji Khadija ma da lalaba da lalaba.
Salamu alaikum.
Hello?
Salamu alaikum.
Rahman. Rahman. Kawai Amin wa alaikum Alaikum salam.
salam.
Ba muke magana.
kuna magana da Abdullahi Tukuttawa.
Abdullahi daga tukunta.
Eh Abdullahi daga To Tukuttawa.
a gurguje Malam Abdullahi muna jin. ka.
Yawa malam tambaya ta shi ne menene hukuncin mutumin da zai tura matarsa daya unguwa ba tare da niyyar ta ba domin ya biya mata haƙƙi ba ya fito ta ta kuma ya yake tare da ita ko kuma ya tura su unguwa ya kawo kuma wasu matan yana ba su Na'am.
To Allah ya sauyi.
yawa wannan shi ne saboda da Allah ubangiji ya mai da malam Na'am. To ina ga bari mu dan daga waya ta karshe duba da lokaci ga kuma masu sakonni. Salamu alaikum. Na'am. Amin wa alaika salam ka biyo layin da ba naka ba wannan layin na mata ne ka kira a kai da fatan Allah za a yi haƙuri maso muke mu ɗaga waya ta ƙarshe in ya so sai mu koda karanta sakonni ɗaya biyu ne saboda lokacin ya riga yana hararan mu salamu alaikum Eh, salamu alaikum na'am da wa muke magana?
Maryam, to maryam daga ina
Maryam daga cikin rada.
to maryam daga sharaɗa muna jinki
tambaya ta ce ita ce ni ya shekara goma sha shida ke kuma an aura mana da ɗan tsoho da ya miji nawa to ni kuma ba na son shi na'am har yanzu kawai na suna ba ni shawara cewa in kashe auren na'am to shi ne muke so malam ya bani shawara har ya kasance ba ina da wani waya da wani namiji daban haka Kina da wani mijin daban bayan bayan na fi sabilillahi? Eh?
Ah, kawai
Faɗi gaskiya, faɗi gaskiya. In dai kina so a gaya miki gaskiya faɗi gaskiya. Ma'ana bayan mijin tsohon da aka aura miki kina da wani mijin a gefe ko?
ba na da wani namiji kawai kawai ne kawai saboda ina ne Shi kenan dai kuna ɗan al'amura da shi Allah sawa'i. Shi mijin naki, shi mijin naki dai kace ya zama tsoho, babanki ne ya zama kamar babanki ne ko kakanki?
Na'am?
Mijin naki dai kace an ɗau- an aura miki tsoho ne, ya kai babanki ne ko kakanki ne?
A'a, ya kusa dai kai babana ya kai shekara sittin fa.
Ya kai Sai ni kuma ɗan shekara goma sha shida.
To ai an ce ku mata wai tsufa ba shi bane nera ita ce haka aka ce To ni ba- mutum ba na son shi don gaskiya ne to ba laifi Allah ya yi za a baki ansa insha Allah sai dai lokacin namu yan sai dai mu yi a to gurguje.
to a gurguje Eh, wannan tambayar na farko masoyin annabi da yake magana To- kan matan shi to naji jama'a kun ji tambayar masoyin annabi masoyin annabi ya ce an yi ta magana ya ji an tsananta zance akan neman mata da zinace zinace da luwaɗi ya ce shi matarsa guda ɗaya Mm.
kuma tana da juna biyu kuma Allah ya jarabe ta tana yawan zubda zubdan jini to wai shi mafita yake nema ya za a yi masa dangane da yar alakar aure da kuma da ya zai yi wajen haƙuri da waye masoyin annabi a matsayinka na masoyin annabi shi kenan sai ka bi abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya- ya koyar da mu na haƙuri ka ɗauka Allah ya jarabe ka ka haɗu da mace wacce take tana da yan larurar jini jini abu mai sauƙi kana da yanci ka iya zuwa ka ƙara aure matarka ta yi haƙuri Allah ba ta haƙuri kar ta ce na zuga ka kai aure amma yana daga cikin dalilan da malamai suka ce namiji zai iya ƙara aure shine maradu zauja idan mace tana ba ta da lafiya tana da yan larura miji kuma zai shiga cikin wani yanayi na kakanika yi to ya zo ya ƙara aure solution ɗinka abin da zai warware matsalar kamar sai annabi shine a yi kokari a ɗan tara yan kwabbai a je a yi aure idan 'ya'yan Kano ba za su aure ba sun yi tsada tsallaka ƙauyukan nan kan na faɗi suna wani ƙauye a ce na ce matan gari kaza suna da arha idan na jihar Kano sun yi arha sun yi tsada tsallaka jihohin gefen mu nan suna nan akwai mata da yawa malam mabukata duk yarinya da ka tsallaka zuwa daga wata jiha kace za ka kawo ta Kano sai ta yi sujudu shukuri ma don murna saboda tana gani kakata ne ma so ka je kai aure shine kawai zaman lafiyan ka dan uwana kai aure kuma kai haƙuri ka mutunta matarka ka daraja ta karka tozarta ta ka ɗauka kai ma in larura ta same ka za ta iya haƙuri da kai na'am sai tambaya ta gaba sai tambaya ta gaba da yake magana akan Khadija ita akan admission take magana Khadija Nura cewa ta yi mata addu'a tana neman admission suna final exams ko insha Allah Khadija miki addu'a Allah ya taimake ku Allah ya datar da ku Allah kuma ya bada nasara Allah sa a samu makaranta za a dace. Na'am.
Sai kuma mai wannan tambayar ta gaba daga Abdullahi Tukunta da yake cewa a yin nasiya akan mata mutanen da suke tura matansu.
To na gane.
Sun fata sai To na gane. Yan wana kun ji tambayar dan uwa shi wannan wato yana daga cikin makirce makircen maza mutum yana da mace guda biyu ko uku sai ya ziga sai ko misalin dai mace biyu ma misalin zai fi hawa sai ya dauki ɗaya sai kora ta unguwa. don ya biya wa ɗayar buƙatar ka duba fitina don Allah wannan haram za ya juz saboda munafurci ne inda gaskiya ne me yasa ba zai abin tana nan ba ko a tsammatul kubra abin da fi komai ciwo ma shine wanda zai tura matar unguwa ya je ɗauko matar banza ya barna da ita kaga ga laifin zina ga ha'intan matarsa wannan deceiving ne yana yaudarata yana ha'intarta yana cutarta kuma yanzu misali babu rashin mutuncin da ya wuce ka ɗauko wata mata daban ka zo ka kwanta da ita a wajen mataka akwai matar da ta bada ta bada ta kawo kukan cewa wallahi ɗabi'ar mijinta kenan ta ce wallahi insha Allah in ji ta fita unguwa sai ya je ya kira mata banza kai akwai wadda ma ta kama mijin ma yana barna da wata matan a ɗakin ta ta ce ta tsaya ta yi kuka ta yi kuka ta zubar da hawaye ta ce yanzu a ɗakin ta ta ɗauki taɓarya ta ce to taran taɓa masa ne ko taran taɓa mata aka ce ki haƙuri so wannan yana daga cikin ha'inci da maza suke yi mutum yana da matarsa ta aure ba sai ya kora ta je dauko mata banza kuma an ce maka ka halatta ka je ka kara aure kuma duk wanda ya wannan sai an yi wa yarsa insha Allah sai an yi wa yarka idan kai wannan Allah kiyaye Allah gyara wannan a gurguje mai tambayar nan ta karshe Maryam wacce take maganar auren tsohon to yar shekara 16 an aura mata dan shekara 60 a abin da nake so in faɗa mata shine ya kamata matan mu su gane cewar a dan kina yarinya an aura miki tsoho ko dattijo ba haramun bane a shari'a mun faɗa lokacin da muke magana akan tarihin nana Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekarar nana Aisha nawa Annabi ya aure ta shekara shida ke yanzu shekara sha shida maza na shekara nawa aure ta ta tare ta tare gidan shi tana da shekara tara lokacin Annabi ya koma Madina ko ba ka bane yana shekara da hamsin da uku tana da shekara tara annabi yana shekara da hamsin da uku amma na Aisha ta haƙura ta zauna da shi taban ba za a kwatanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kowa ba amma dai yin haka din yana nuna halacci so ina baki shawara ke yar uwata na farko dai inda zaki yadda din da kin yi haƙuri idan kuma ba zaki yadda ba kar ai fitina kada ai sharri a gaya wa iyaye sai su raba auren naku amma ba haka muka so ba sannan kin ce kina da dan saurayi a gefe kuna al'amura wallahi tallahi wannan abin da kike sunansa ha'inci sunansa yaudara sunansa cin amana sunansa zamba cikin aminci sunansa duk wani abu na rashin mutunci da rashin kyautawa mijinki yana tare da ke kina alaka da wani saurayi a waje wannan ba daidai bane da ki wannan gwanda ki koma gidan iyayenki ki zauna ki ce ba za ki dawo gidan ba a canja miki miji amma kina zaune da shi kina cutansa kuma wannan baiwa Allah kaga ta faɗi gaskiya fa farkon magana ta dan nayi coaching din ta right cewa tai kuma gaskiya tana da dan wani mijin a gefe to kun ga yanzu ku dattawa tsofaffi masu neman yan mata sai mutum ya ba hankali dan za ka je ka ɗebo yarinya ba kai kaɗai bane mijinta kuma magana ta gaskiya din ana samun rauni akwai dattawan da su ma suna da fitina fa kaga mutum tsoho tukubo sai ya ci sai ya aure budurwa ga mata nan yan shekara 60 70 suna zaune mazajen sun mutu suna da bukata amma ba a aure su ba so gaskiya din yana da kyau su iyaye su kula mutum ya auri matar da take kofinta a shari'a malaman fikihu sun faɗa ya kamata yarinya ta auri daidanta ko ba ka bane ba laifi bane ba ina fatan muna fahimta Allah ganar da mu malam ga masu sakonni na wayanda suka turo sakonninsu amma ba mu samu daman mun karanta guda ɗaya ba amma insha Allah za mu kokari shirin mu na gaba za mu kokari mu ga man karanta a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gidan rediyo wadda ita ta ɗauki nauyin gabatar da wannan shiri da shek dr abdullahi usman gadon kaya malam muna godiya bisa wannan lokaci da aka samu aka zo aka amsa aka tattauna da masu sauraro kai tsaye na'am a nan nake cewa salamu alaikum allah ya sake sada mu a wani mako
والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا الجهل ديدننا واللهو مرتعنا والوهن سال دماء من مآقينا والجرح ينزف والآلام مطبقة والحق ضاع ولم نلقى أمانينا من لا يفرج غما في جوانحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا من لا يفرج غما في جوارحنا ويفرش الدرب ريحنا ونسرينا وينفض الذل عنا والقنا أبدا فقد صنعنا مآسينا بأيدينا أمتي أمتي أدعوك فاستنهضي همما من لا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تهليل وأدعية والقدس تهتف للداعين آمينا المسلمون وملء قلوبهم همم مشبوبة لسبيل الله ماضونا الله أكبر تهليل وأدعية